بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى مسلمي لمكة أولا مسلاتي من دار المباركة إن أمر بإسوات الدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا رانا لتنين ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan uku miladiya isa ɗan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu don dasawa daga inda muka tsaya na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka kamar yadda ya gabata shekarar da ta wuce a irin wannan lokacin mun gabatar da wannan karatu kuma bayan wuce watan ramadan muka ci gaba da yin karatun nan duk sati-sati kenan duk juma'a juma'a yadda Allah madaukakin sarki gashi Allah ya ƙara mai domin wannan wata mai albarka za mu ci gaba da wannan karatu a kowace rana ta cikin wannan wata har zuwa ya ƙare insha Allah ɗan kuwa masu albarka mu sani cewa muna cikin wani wata wanda ya sha bamban da sauran watanni muna cikin lokaci wanda ya sha bamban da sauran lokutan da muka yi rayuwa a cikinsu saboda wannan wata yana da kwalaloli waɗanda suke masu ɗumbin yawa malamai sun yi ta wa'azi sun yi ta tunatarwa suna gayi game da faloli fadaloli da rahama da wannan wata ya kusa wanda ba sai mun maimaita irin wannan ba amma abinda nake son in tunatar da kaina da duk wani mai saurari cewa musali Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kwanuka na wannan wata da cewa kwanuka ne waɗanda suke da dubu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ayyamu ma'dudat kwanuka ne wa'anda suke dubu ɗan kaɗan ne wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce sari'atul zawa masu saurin ƙari kamar yadda muke gani yanzu gashi yau mun ɗauki azumi na ɗai nan da ‘yan awoyi ko mintuttuka za a sha ruwa gobe a ɗauki na biyu banda gobe a ɗauki na uku haka nan haka nan za a yi tafiya har sai kayi an ce yau ya ji gobe sallah a watan ya kayi da haka wata ne wanda idan mutum bai farga ba yau walka daga rafkan wanda yake ciki sai watan ya zo ya kayi da amfana da komi a cikin shi alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban shi sun ba mu labari suka ce wata rana sun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa mabari yace amin yace amin yace amin hasu ba su ji an yi wani abu ba sun dai ji kawai yana ta gayin amin amin hasu bayan ya gama sallah sai suka tambaye shi ya rasulullah dazu mun ji kana yin cewa amin yace mala'ika jibril ne yayi addu'a ni kuma nace amin a juma'ar da ta wuce mun yi makaratu a kan cewa mubari sama a kan sukufin mala'ika jibril cewa ko a cikin mala'iku shi ma ɗan gata ne yana da daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin mutane ba idan mutum yana bawan Allah na gari idan ya addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yana karɓar to balle mala'iku wanda ba su saba ma Allah abin da ya umarce su da shi kuma abin da ya hane su ba su aikata shi mala'ika jibril ya yi addu'a manzo Allah ya ce daga cikin wannan addu'a da ya yi ya ce Allah ka cine ma wanda Ramadan ya riske shi har ya kare ba gafarta ba shi idan ka gani ba karama asara ba ce mutum yana raye yana da layiya ramadan ya zo har ya kare ba gafarta mashi wannan ba karama asara ba ce mala'ika jibril ya yi addu'a na cewa allah ya kime mishi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karba ya ce amin yana wannan ke tabbatar mu duk wanda ramadan ya zo bai amfana da shi ba wajen ambatan Allah wajen yin ibada yadda ya kamata to yana cikin wannan tsinuwar da mala'ika jibril ya yi annabi muhammad ya ce a da haka ya dace tashi mu dage damci don yin ibada wata ne na rahama wata ne na gafara Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukar wasu yanki daga cikin bayan shi wani adadi mai dubbin yawa a cikin wannan watan ya iyanta su daga shiga wuta na har abada a cikin wannan wata akwai bayan da Allah subhanahu wataala zai tunce su ya haramta mu wutacin su ko da wasu ruwa suna nan duniya amma Allah subhanahu wataala zai kare su ba za su dinga ayyuka ba irin aiki ne na murna da haka kowane daga cikin ya dace ya tashi tsaye ya walka daga rafkan wanda yake cikinta ya ribanci wannan lokacin Allah subhanahu wata'ala ya sa shi cikin wa'anda za a iyantar a kutar da shiga wuta ranar gobanin kiyama yana daga cikin abubuwan da ya dace ba mahimmanci sosai a cikin wannan wata shine karatun alƙur'ani karanta shi ga wanda ya iya sauraron shi ga wanda bai iya ba fassara shi tadabburi a cikin ma'anonin shi dukkan wannan yana cikin abubuwan da aka umarni da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka saukan ma Qur'ani amma tare da haka idan wannan watan ya zo malaika Jibril yana zo mashi su dinka darasu na Al-Qur'ani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ba mu labari sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas ya yi kowa kyauta suka ce wa kana ajwadu ma ya kunu fi ramadan yi na yalqahu jibril yana yin kyauta fiye da kowane lokaci a cikin watan ramadan lokacin da jibril yake zo wani suna bita alquran idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukan mana alqurani ya kasance ana so a bita wannan alqurani da shi a cikin wannan watan to babu wani bawa da ya wuce ce shi ya ɗauki al'ur'ani ya karanta a cikin wannan lokaci haka abu na biyu shi ne salloli za ku gani masallatai suna sauyawa sallolin da da ba a za ku gani yanzu an dawo yinsu sallolin da da sai wanda ya ga dama ne in ya je gidan shi kayan ya kwanta sai ya raka a biyu ko uku ko shafa'i da wuturi wani ma ya kwanta haka nan bai komi ba yanzu za ku ga an dawo yin cikin masallaci cikin jami ba don komi ba don al'umman musulmi su zo su aikata wannan ibadodin su yawaita ibada su yawaita mai da lamarransu ga allah allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu ya lullube su da rahmashi kuma ya yassare musu dukkan abubuwan da suka dame su na duniya da lahira da haka muna cikin wata mai daraja wata wanda yake mai albarka wanda babu tababbe wanda ya asara kamar wanda ya mai da wannan wata kawai wata ne na ci da sha za ka gani kullum tunanin shi ya za a yi da za ya sauwa bayan ya yi sauwar ya cika cikin shi da abubuwan da yake so tunanin shi kuma yanzu da mi zai buɗe wani inda ya ga wani abu zai so ba haramun bane ka tana dama kanka abin da za ka ciran ka ya daɗi amma dai kai ya zama hannunka a cikin wannan watan shi ne kawai ka ci ka cika cika ciki ka sha ruwa ka cika ciki ka kasa tashi ka yi koda raka a yin tana kaga wannan mutum ya yi asara aka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa wannan azumin ba wai kawai kama baki bane ba wai kawai cin abinci bane barin cin abinci ne a duk wasu ayyuka duk wasu maganganu wanda suke na alfasha da wasu laifin tukka wa'anda suke ba su da kyau ya dace a ce mai azumi ya kame kanshi da gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yada qawla zu wal amala bihi falaysa lillahi hajj fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar magana ba wanda take ta banza qawla zu ƙarya ba da yin shaida abin da bai gani ba da sauransu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to Allah bai bukatar ya bar cin abincin shi ya bar shan abincin shi yana ibada ce ba mutum ya zo kuma ya kwanci wani za ka gani da ya yi sauran duka ayyukan da yake yi ya tsaye da su duk inda wata ke da wata inuwa mai sanyi duk inda ke da wani abu na jin daɗi ba a hana abun ba amma kan ya zama da tun daga saurinka har zuwa magariba kawai kwance da kake kana ta hutu ka kasa farka ta komi wannan ba shi ne cikakken ibada ba ta azumi da haka ya daga cikin manyan ayyuka da ake yi a cikin wannan wata kamar yadda muka gani a farko shi ne karatun alkur'ani sauraron ma'anonin shi da fassara shi kamar yadda za mu fara a cikin wannan masallaci a kowace rana bayan sallar la'asar a juma'a ta ta gabata mun tsaya ƙarshen suratul takwir yau da za Allah subhanahu wata'ala za mu tashi warkar suratul abasa Allah na bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة
wannan sura ana ce mata suratul abasa saboda wannan kalmar da ta zo warkon sura haka kuma wannan sura ta sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin makka babu sabani akan malaman tafsiri baki ɗayansu kan cewa wannan sura ta sauka ne a garin makka wannan sura tana magana akan abubuwa masu dama kamar haka abu na warko za mu gani a cikinta ko a warkonta zargi ne da allah subhanahu wata'ala yake yi ga manzan shi akan wani abu da yawa tsakanin shi da wani bawan allah wanda yake makawo haka abu na biyu shine yabo a bisa alkur'ani mai girma da cewa kuma lalle shi tunatarwa ne da wa'azi ga ga wanda yake da hankali kuma wanda ya nutsu yake tunani tunani wanda yake mai kyawu abu na uku shine tsayar da hujjoji da dalilai masu tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne da kuma ambatan asali na ɗan adam yadda aka yi aka halicce shi da kuma ni'imomi wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi ma ɗan adam haka a cikin wannan sura akwai tunatarwa akan wahalhalu da halaye da mutane za su kasance a ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abasa wa tawalla ya huskar shi ta sauya ko kuma ya murtuke huskar shi ya ba da baya an ja'awul a'ma dan makawo ya zo mashi wa ma yudrika la'allahu yazakka mi ya sanar da kai cewa ba mamaki ya tsarkaka aw yadhakkaru fatanfa'u dhikra ko kuma ya wa'azu kuma wannan wa'azin ya yi mashi amfani amma man istaghna amma shi wanda ya wadatu daga yin wa'azinka fa anta lahu tasadda kai a gare shi ne kan juya fuskarka ko kan bada lokacinka wa ma alayka alla yazakka tare da cewa babu wani abu da zai samu ka idan bai tsarkaka ba wa amma man ja'aka yas'a kuma lalle shi wanda ya zo maka yana mai sauri wa huwa yakhsha alhali yana mai jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala fa anta anhu talaha lalle kai ka juya wuya ka ba da baya daga gare shi kalla a'a ba haka ba innaha tazkira lalle ita wannan da'awa wannan annabtar da kake kira zuwa gare ta tunatarwa ce wa'azi ne faman sha'a zakara wanda ya ga dama ya wasu fi sufin mukarrama shi kuma wannan alƙur'anin yana cikin takardu wa'anda suke an karrama su marfu'atin mutahhara daukakakku kuma tsarkakakku bi aidi safara suna hannun mala'iku wanda suke wanda suke jakada ne na Allah subhanahu wa ta'ala kiramin bara masu karanci ko masu yi mada Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin waɗannan ayoyi kamar yadda malaman tafsiri suke gani dalilin saukar wannan ayi kamar yadda abu ya alaye dar a cikin musnad nashi anas dan malik yana cewa dalilin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da manyan mutane na Qurayshawa ya kasance tare da irin su abu jahal su ubayyin khalaf da sauransu manyan mutane na ƙwarishawa yana tattaunawa da su yana kiransu ya zuwa su yi karbi musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin ya kusa cin nasara sun kusa miƙa wuya su yi imani yana cikin wannan tattaunawar da su sai wannan bawa Allah ya zo mishi ana ce mashi ibn ummi maktum shi kuma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam makawo ne amma ya riga ya musulunta ya zo ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah yana yi ma waɗannan manyan mutanen da Qurayshawa magana manzon Allah sai ya kauda kanshi akan shi bai waiwayo bai kalle shi ya nuna ɓacin ran shi ga fuskar shi saboda yana magana da manyan mutane yana magana da ƙurai shawa yana kwaɗayin su musulunta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar mushi wannan sura yana mai zargin shi haka kuma imam turmuzi ya fitar da hadisi a cikin jami'in shi hadisin aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah ya kasance tare da manyan mutane na Qurayshawa suna tattaunawa kan yaya za a yi su karɓi musulunci sai wannan bawan Allah makawon ya zo yana cewa ya rasulullah arshidi yana neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi wa'azi ya gaya mishi abin da zai gyara addinin shi da shi yana neman ilimi akan wasu hukunce-hukunce na addinin musulunci kwaɗayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shiriyar waɗannan manyan mutane da kuma abin da yake gani na maslaha idan suka musulunta yasa ya kauda kai da zuwa gare shi yana sauraron su Allah subhanahu wata'ala ya sauka mushi waɗannan ayoyi yana mai zargin shi akan wannan aikin da ya aikata Allah subhanahu wata'ala ya ce mishi abasa wa tawalla ai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda da yawa daga cikin malaman tafsiri sun hakaito cewa kamar yadda Imam Sam'ani yake cewa qauluhu ta'ala abasa wa tawalla huwa ar-rasul fi qawlil jannah fada Allah madaukakin sarki na cewa abasa wa tawalla saboda zamu gani anan Allah subhanahu wata'ala bai ni manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba mu basharata kai tsaye da magana shi malaman larabci suna cewa akwai abin da ake ce mabni ne mashigo ka yi magana kamar yadda bawon shi ke cewa riga ba wuya ka yi magana ba ka gayi ga wanda kake nishi da magana ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana ya yi magana ne akan ra'i akan wanda baya nan ma babu shi da na algha'i wanda baya kusa ya ce abasa wata walla ya kunkuye wuska shi kuma ya juya baya wane ne malaman tafsiri suka ce shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ja awul a saboda makawo ya zo mishi a nan ba allah subhanahu wata'ala bai gai kowa ne ba sai ce saboda makawo ya zo mishi nan ma malaman tafsiri suka ce babu saɓani akan cewa shi ne abdullahi bin umi maktum wannan sahabi na manza Allah akan shi ne wannan sura ta sauka shi yasa a cikin ruwayoyin da aka rawaito kan sababin saukar wannan sura malamai suka ce manza Allah sallallahu alaihi sahabban manza Allah suka ce manza Allah ya kasance yana girmama wannan mutumin har ya bar duniya saboda Allah subhanahu wata'ala ya sabko ayoyi akan shi yana mai zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu'amalar da ya yi mishi akan kauda kanshi da ya yi bai saurare shi ba saboda yana tare da wasu wa'anda suke yake ganin manyan mutane Allah subhanahu wata'ala ya ce mishi wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ya sanar da kai ya kai annabi Muhammad ba mamaki wannan makawan da ka kauda makai kai tsayawa ka saurare shi kai sauya ma wuska kai tukun-tukun da wuskarka kai juya mashi baya wa ya sanar da kai cewa ba mamaki zai tsarkaka zai tsarkaka daga zunuban shi zai saboda shi ya riga ya tsarkaka daga kafirci ya riga ya musulunta zai tsarkaka daga zunuban shi saboda wa'azin da zai kai mashi saboda abin da za ka gaya mashi waye sanar da kai cewa lalle ba mamaki ya zo ne don ya samu idan kan mushi wannan wa'azin zai karɓi wannan wa'azin kuma ya yi aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce au yattakaru fatamsa au dhikra ko kuma ya wa'azu akan abubuwan da su ya shagalta akan su ko kuma abubuwan da ya rafkanwa akan su ya mance su ya mance hukunce-hukuncensu amma lokacin da ya zo a wurinka ya tambaye ka kan yi mushi wa'azi ka shiryar da shi a bisa hanya ta ɓarai ba mamaki zai yi aiki da wannan abu kuma ya ɗau izina da wannan abu wanda ya saurara a wurinka maza Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya wannan shi wannan ce amma man istamna amma shi wancan wanda ya wadatu akan imani da Allah ya wadatu da dukiyar shi ya wadatu da girman shi saboda Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lalle dan adam yana yin dagawa ya dinga jishi da kai ba dan komai ba saboda ganin ya wadatu ya wadatu daga dukiya ya wadatu daga wata alfarma ya wadatu da jin wa'azi ya wadatu da dukkan wani abin da kai zaka dinga kira da shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mishi amma man istaghna wannan da kake gani wanda yana gani ya wadatu da duke shi bai bukatar ya saurari alqur'ani bai bukatar ya yi imani bai bukatar Allah subhanahu wataala saboda yana ganin yana da dukiya saboda yana ganin yana da girma Allah subhanahu wataala ya ce manzon shi kamar yadda ya gaya mu a wani wajen Allah subhanahu wataala ke cewa amma man ba- wa amma man bakila wasarra wa kaddaba bil husna fasal yasiruhu lil usra fama yughni anhu maluhu idha taraka saboda so da yawa ko a yanzu zaka gani nan duka wanda ke cikin wannan masallacin zaka gani matsakaita hali ne da wuya ka samu babban attajiri mai kuɗi zama irin wannan wurare yana sauraron karatu saboda yana ganin ya wadata daga wa'azi yana ganin ya wadata daga ayoyin Allah subhanahu wataala shi yasa su ma wa'ancan kafirran a can masu kuɗin cikin su sun ma taɓa ce manzo Allah ta yaya za mu yi imani da kai tare da cewa gewaye da kai da talakawa ne ta da cewa duka bayu ne da talakawa wa'anda ba su da komai su ne suke kewaye da kai su ne ɗan wadaka ta yaya za mu yi imani da su shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya mu cewa wannan ɗabi'a ce ta duk wanda yake da hali yake ganin ya wadatu to za ka gane shi yana ɗagawa yana jishi da kai yana nuna wannan dukiyar tashi ta ishe shi bai bukatar Allah subhanahu wata'ala a cikin lamuran shi bai bukatar wa'azi bai bukatar ya zauna inda ake karatu saboda gani yake dukiye shi ta isa duk abin da yake bukata da dukiye shi yana iya samu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa amma man basira wastaghna kaga wanda yayi ruwa kuma ya wadatu a bisa abinda Allah subhanahu wata'ala yayi tanadi ga masu ciyar da abinda Allah subhanahu wata'ala ya ba su na arziki wa kaddama bil husna ya karyata da sakamako wanda Allah subhanahu wata'ala zai yi ma wa'anda suka yi imani da shi kuma suka ciyar da dukiyoyin su ranar gobe alkiyama wasu daga cikin malamai suka ce al-husna shine aljanna Allah subhanahu wata'ala ce kusan yasiru lil husna lalle za mu sawake mishi hanya wadda za ta kai shi ga mai tsanani wanda shine wutar jahannama Allah subhanahu wataala ce za mu sauƙaƙe mishi hanya wadda za ta kai shi a wutar annoba da kiyama wa ma yughni anhu maluhu idza tawadda dukiyar shi ba za ta amfana mishi da komi ba idan aka zira shi a cikin kabarin shi lokacin da ya mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu mutun da ya mutu dukiyar shi akwai wanda za ta ranka shi a kabari amma babu wanda za a sa shi tare a cikin kabari tare da ita haka kuma na gobe alkiyama wannan dukiyar tashi da ya tara ba za ta yi mishi amfani komi ba amma tare da wannan yake dagawa yake jishi da kai yake nuna shi ya wadatu da jin wa'azi da jin ayoyin Allah subhanahu wata'ala da sauraron abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce fa anta lahu tasadda kuma ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga irin waɗannan mutanen ne kake mika wuya ga irin mutanen nan ne irin waɗannan mutanen ne kake bada hankalinka kana sauraron su kana kyale bayin Allah nagari wa'anda sun riga sun yi imani bayin Allah nagari wa'anda sun riga sun karɓi abin da ka zo da shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha take cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai boye wani abu na wahayi to da ya boye wannan ayi da Allah subhanahu wataala ya sanko mushi waɗannan ayoyi abasa wa tawalla an ja'awul a'ma har ya zuwa aya guda goma aisha ta ce da manzo Allah zai ɓoye wani abu na cikin wahayi ya ƙi gaya ma mutane shi to da ya ɓoye waɗannan ayoyin haka kuma bayan su da zai ɓoye wani abu ta ce da ya ɓoye ƙissar shi ko kuma abin da ya waru tsakanin shi da zaid wanda Allah subhanahu wata'ala ya ɗaura mai aure da matar zaidu daga sama Allah subhanahu wata'ala ke cewa falamma qada zaidu minha watara zawwajnaka Allah subhanahu wata'ala ke cewa ko da zaid ya sake ta mu kuma muka aurar da kai ita aisha take cewa da manzo Allah zai koyi wani abu a cikin wahayi to da ya koyi waɗannan ayoyi saboda zargin shi ne ake a ciki ya aikata laifi ne Allah subhanahu wataala yake zargin shi akan wannan laifin da ya aikata dabi'a ta dan adam bai cika san wani ma ya ga laifin shi ba balle shi da kanshi a san ko mishi ayoyin laifin shi kuma ya dinga ba da labarin su yasa Aisha tace da manzo Allah zai koyi wani abu na wahayi da ya koyi waɗannan ayoyi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne amana ne akan abin da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi na annabta shi yasa babu wani abu da ya rage ko ya ƙara a cikin wahayi Allah subhanahu wataala ce wa ma alaika Allah ya zakka ba mi ke gare ka mi zai cutar da kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wannan mutumin ko idan waɗannan manyan mutanen masu kuɗin da kake kwaɗayin su musulunta kake kwaɗayin dole sai sun karɓi musulunci me zai cutar da kai idan ba su karɓa ba Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa kada ka ɓata ma kanka lokaci kada ka damu kanka sosai akan dole sai ka ga waɗannan mutanen sun musulunta bai cutar da kai komai zunubinsu zunubinsu da za su yi da shirkarsu da duk wani abu da za su aikata su ne zai cutar kai ba komi ba ne a kanka ya kai annabi muhammad sai dai isar da sako allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa awon wajen wala ya hazo kam da zai na yusari da na allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada ya wusatar da kai kada ya sa ranka ya dinka ɓacewa wa'anda suke yin gaugawa ya zuwa kafirci sun ƙi yin imani da abin da ka zo da shi innahum lan yadurru Allah shay'a lalle su ba za su iya cutar da Allah da komai ba haka Allah subhanahu wataala ya ce fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma humila wa alaykum ma humiltu wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al-balagh Allah subhanahu wataala ya ce idan kuka ba da baya kuka yi imani da abin da manzo ya zo muku da shi fa inna ma alayhi ma humila lalle a gare shi ne abin da ya yi na isar da sako wa alaikum ma mutu kuma a gare ku ne abin da kuka yi kun kun karɓa abin da ya zo da shi kuka yi da'a to a gare ku ne amfanin shi zai koma haka ma in ba ku karɓa ba kuka ci gaba da sada ma Allah kuka ci gaba da yin kafircin ku to wannan layin ma a gare ku zai koma Allah subhanahu wataala ya ce idan kuka yi mishi da'a to za ku shirya babu abun da ke ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai ya isar da sako shi yasa Allah subhanahu wataala ya kalalla shi manzon shi a wurare da yawa na cewa wa man kafara fala yahzunka kufru duk wanda ya kafirce to kada ya dame ka kada ya husanta ka kada ya sa ka cikin kunci wai kafircin shi su ma waɗannan kafiran da kansu kan mika musu wuya kake sauraron su ka ba da hankalinka a gare su in ba su tsarkaka ba ba su yi imani da abin da kake kira a shi ba Allah subhanahu wata'ala ba zai makomi ba babu wani layi da za ka samu kuma haka nan kin ba zai cutar da Allah subhanahu wata'ala ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mu a cikin hadisi qudsi hadisin Abi hadisin da Imam Muslim ya yi tabbaci hadisi ne mai tsawo manzo Allah sallallahu subhanahu wata'ala ya cewa ya imani ya ku bayina law anna awal awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika min mulki shay'a ya ku bayina da na dayin da na karshen ku baki ɗayan ku kasance a bisa zuciyar mutum ɗai wanda ya yi kowa tsoron Allah a cikin duka zukatan su koma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan ba zai ƙara komai ba a cikin mulki na haka kuma ya ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afdal qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a ya kuma yana na warkon ku da a ce na warkon ku da na ƙarshen ku dukkan ku ku kasance a bisa zuciya na wanda ya kowa tsagera ya yi kowa zama mutumin banza a cikin dukkan ku kuma ku zama irin shi ku zama mutanen banza Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan ba zai rage mulkin shi ba komai da haka Allah subhanahu wata'ala ya talallashi manzon shi da cewa kar ya damu da cewa sai su shi babu abinda zai samu bai zai samu manzan Allah shi kawai mai tunatarwa ne sun yi imani ba su yi imani ba Allah subhanahu wata'ala ya san shi ya isar da sako wannan tarihi a gare su da haka wannan sifofi ne na ma- wanda malamai masu karantarwa da masu wa'azi su ma ya dace su koyantu da irinsu kawai walami wa'azi zaka ba dole ba sai ka samu kane da ƙarfi a sun ga mutanen ƙwarai ba ka iya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma Allah subhanahu wataala ya ce mu shugabar su ya dai gaya musu ya isar musu da sako aka malami isar da sako kawai zai wanda ya ga dama ya yi imani dan kan shi wanda kuma ya ga dama bai yi imani ba shi ma dan kan shi abinda Allah zai tambayi malami ko mai wa'azi shi ne ya ga ana ɓanda kuma ya ƙyale bai wa'azi ba. amma da ya yi wa'azi to ya gama shi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mu darajoji na yadda mutum zai bi ya hana munkari ya ce man ra'a minkum munkaran falyubayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ga aiki na asha a cikin to ya gyara shi da hannun shi idan yana iya kanan ka ne cikin gidanka ne wanda ka yi karfi ne wanda kana iya gaya musu ne kana iya ba su kashi ne ba abin da za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka gyara wannan munkari da hannunka ruwa ce yara suka yi a cikin watan Ramadan ba su komi a cikin ta sai shaye-shaye da lalata iyan mutane in ka san ka zubda ruwan ba abin da za a yi kana iya zubda ta idan kuma ka san ba ka iya zubda ta a zauna lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa bi lisani sai ka tunatar da su da harshenka ka yi musu wa'azi ka gaya musu gaskiya idan sun dauka to alhamdulillah idan kuma ba su dauka ba to ba ruwanka da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ma ka kasa yi da bakin naka to ka kyamaci abin da suke aikatawa da zuciyarka ya ce wannan shi ne mafi karancin imani da aka Allah subhanahu wa ta'ala ya tallashin manzan shi da cewa ba sai ya walar da kanshi ba ba ce ba sai ya kai ba yana kauda mu bayan shi musulmi sahabban shi wa'anda sun yi imani da shi yana kauda musu kai yana bata ranci saboda sun zo yana tare da waɗannan wa'anda su sun nuna ma wadatuwarsu akan wa'azi ba su bukatar wa'azi saboda shiryarsu da rikin shiryarsu ba zai kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da komi ba kuma ba zai rage shi da komi ba Allah subhanahu wataala ya ce wa amma man ja'aka yasa amma kaga wannan wanda ya zo maka yana mai sauri yana mai kokari yana mai ba da himma na ga ya zo a gare ka ya kai manzo Allah ba dan komi ba don ya nemi gaskiya don ya saurari gaskiya daga bakinka don ya nemi ilimi wa huwa yarsha alhali yana mai jin tsoron Allah ya yi imani da Allah kuma yana mai jin tsoron shi yana mai jin tsoron azabar shi fa anta an mutalaha kuma kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kake kauda mu kai shine kake juya mu fuska kana shagaltuwa akan wa'ancan kafirar wa'anda sun ki karɓa abin da ka zo kin ba da shi Allah subhanahu wata'ala ce kalla a'a abin ba haka nan bane innaha tadhkira lalle ta wannan annabtar da aka baka wannan alqur'anin da aka aiko ka da shi ba komai bane tunatarwa ne yana da girma alƙur'ani yana da daraja ya kai matsayin da waɗannan kafiran su karɓe shi ko kan su karɓe shi ba abin da suka isa su yi mishi in sun karɓa kansu ne suka yi ba in ba su karɓa ba ma ba su isa su rage wannan alƙur'anin da komai ba da haka ka sani ya kai annabi muhammad wannan alƙur'anin tunatarwa ce shi yasa allah subhanahu wataala ya ce mishi kalla innaha tazkira kamar Allah subhanahu wata'ala na cewa kada ka ƙara aikata irin wannan abu da ka aikata ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba alkhairi bane ka dinga juya baya akan bayin Allah na gari akan wa'anda sun yi imani ba alkhairi bane malami ya dinga bada bayan shi ya dinga rige kowa gidan shi ko kuma ya dinga rige wurin zaman shi kayin talaka ya kai a gare shi sai ya yi ta gewaye-gewaye yana kamun kawa yana kamun kawa amlhali kuma kowa gidan ya buɗe take ga dukkan kowane irin yanzu wannan ba abu ba ne mai kyau allah subhanahu wa ta'ala ya zargi manzon shi ya hana shi da aikata irin waɗannan abubuwa allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi da ya bambanta tsakanin talaka da mai kuɗi a cikin da'awa ya bambanta tsakanin wari da baki a cikin da'awa ya bambanta tsakanin mace da namiji a cikin da'awa ya bambanta tsakanin balarabe da wanda yake ba balarabe ba a cikin da'awar shi da haka malamai magana annabawa ne yadda Allah subhanahu wata'ala ya zargi manzon shi a cikin wannan sura yake gaya mashi kuskuren shi da yayi dan ya gyara na ya mai da hankali akan masu hali saboda ya kyale talaka to haka malamai su ma Allah subhanahu wata'ala yana ja musu hankali da kada su bambanta tsakanin masu kuɗi da waɗanda ba su kuɗi so da yawa za ka gani idan talaka ya je ga wuri ana kallon shi a kaskance ana kallon shi a wulakance ya zo wajen malami yana mai neman ilimi so da yawa waɗannan masu kuɗi da ake neman a jawo da shi za ka ga nema ne ake a jawo su bibiya ake da su suna gudun abu ana iske su a gidaje ana kai musu ana kai musu takarrun gayyata in za a wa'azi a yi ta envelope envelope ana riyewa ana iske su biro biro ana kai musu ana shinida musu tafuka a aza musu manyan kujeru ba layi mana girman manyan mutane amma ƙarshe sai ka iske kujerun babu kowa nan ne inda aka bari talakawa su zo su zauna da ƙasa shi za ka iske a cike shi za ka iske waɗannan wanda babu wanda ya kai musu takardar gayyata babu wanda ya kira su daga yin sautin lasifika su suka zo kuma ba mamaki su za su saurari wannan wa'azin wani ya koma gida ya ce mata shi kaza da kake yi ki bari dan shi kaza da kake yi ka bari su kuma wa'ancan ba ma za su zo balle su saurari wa'azin balle su amfana da shi da haka mai da'awa bai dame shi ba na dole sai ya jawo mai kuɗi ya sauraro wa'azi Allah subhanahu wata'ala ya zargi manzon shi akan ya fifita manyan mutanen maka manzon Allah anan ijtihadi ne a fahimta shi yayi kokari saboda yana ganin a musulunta waɗannan mutanen akwai maslaha saboda shi wancan ya riga ya musulunta kuma shi shi kadai waɗannan mutanen kuma kowane ɗaya daga cikinsu ba mamaki idan yan musulunta ɗaruruwan mutane ne za su yi shi su musulunta wannan kwaɗayin wannan ne ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kai akan shi ya mai da hankalin shi a wurinsu amma tare da haka na Allah subhanahu wa ta'ala bai bar shi ba sai da ya gaya mishi yanda lamarin yake ya ce mishi ka sani cewa lalle ba komai bane kawai tunatarwa ne wannan kalma ta innaha tazkira malamai sun yi sabani akan damirin yana komawa ga mene wasu suka ce ana ne alqur'ani mai girma karakan kanshi wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ayoyin da ake karantawa a wannan lokacin saboda ayoyi za mu gani suna da damiri ne na mu'annas amma na Allah subhanahu wata'ala ya kawo innaha tare da damiri na mu'annas sai suka ce a mai da dalilin ya zuwa ayoyi ya yi zama biyayyen larabci da a maida shi a kan alƙur'ani mai girma amma malamai kuma sun maida wasu cewa ai allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wani wajen kalla innahu tadhkira ya ce lalle shi alƙur'ani tunatarwa ne ya kawo taskira ɗin kuma a mu'anna shi ya sa malamai suka ce zance mafi inganci allah subhanahu wa ta'ala yana ne alƙur'ani mai girma shi alƙur'ani mai girma baki ɗayan shi tunatarwa ne allah subhanahu wa ta'ala ce faman sha zakara da haka wanda ya ga dama ya wa'astu da wannan alƙur'ani mai girma ya ɗau izina da shi ya yi aiki da shi ya yi imani da abin da ka zo kana kira da shi Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu cewa qul alhamdu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ku yi gaskiya daga wurin ubangiji wanda ya ga dama ya yi imani wanda kuma ya ga dama ya kafirce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innahu latadhkiratun lil muttaqin lalle shi alqur'ani wa'azi ne tunatarwa ce ga waɗanda suke masu taɓawa masu yin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa inna lana'lamu anna minkum mukallifun kuma lalle mu mun san cewa a cikin ku akwai masu ƙaryata wannan alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna hadhihi tazkira faman sha'a takada ila rabbihi sabila lalle wannan alƙur'ani mai girma wannan ayoyi wannan risala wannan annabta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba komi ba ce tunatarwa ce ba komi ba ce tunatarwa ce wanda ya gada ma ya bi hanya wanda za ta kai shi zuwa ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa alqur'ani mai girma tunatarwa ne wanda ya gada ma ya yi imani wanda kuma bai gada ma bai kyale ya ki yin imani kan shi ne ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ce fi suhufin mukarrama wannan alqur'ani mai girma yana a cikin wasu takardu an rubuta shi a cikin wasu takardu waɗanda suke masu karanci takardu waɗanda suke masu daraja waɗanda suke masu girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala marfu'atin mutahhara waɗannan takardu suna can sama sama ta kololuwa suna cikin wuri wanda yake mai daraja wuri wanda yake mai girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna tsarkakakku wuri wanda yake tsarkakakke babu wata kazanta a wurin babu wani aibi a wurin Allah subhanahu wata'ala na cewa balgo qur'ani maji ka gaya mu cewa lalle shi alqur'ani ne wanda yake mai girma fi lawhin mahfuz alqur'ani ne wanda yake cike da ayoyi waɗanda suke masu girma cike da bayanai waɗanda suke masu daraja fi lawhin mahfuz a cikin launin mahfuz can a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce bi aidi safawa wannan alqur'ani ko wannan takardu na wannan alqur'ani mai girma suna hannun mala'iku wa'anda suke masu girma wa'anda suke jakadodi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun lalle shi alƙur'ani ne wanda yake mai karanci mai daraja a cikin fi kitabin maknun yana cikin wani littayi wanda an gewaye shi littayi wanda an tsare shi babu wani abu na asha da ke iya kaiwa ga wannan littayi Allah subhanahu wata'ala ce la yamassuhu illa al-mutahharun babu mai taba wannan littayi babu mai taba inda wannan alƙur'ani yake a sararin samaniya sai mala'iku wa'anda suke masu tsarkakakku ne masu tsarki kenan wannan shi ne alƙur'ani mai girma allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu manza allah ya gaya mu waɗannan mala'iku cewa ai ya gaya mu waɗannan ƙwarshawa cewa wannan littayin ga inda yake allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da sifanta waɗannan mala'iku ya ce kiranin maraba masu karanci ne kuma masu yi ma allah subhanahu wa ta'ala da'a Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu halayen mala'iku cewa la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku in gata ne mala'iku karshe ne wajen yi ma Allah subhanahu wata'ala ta ba su saba ma umarnin Allah kuma duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da su da gaugawa suke aikata shi Allah subhanahu wata'ala ya ce kiramin mara waɗannan mala'ikun masu karamci masu karanci ne kuma masu da'a abinda Allah ya umarce su su suke aikatawa ba su yin ƙari ba su yin rage a cikin abinda Allah subhanahu wata'ala ya kallafa musu da aiki Allah subhanahu wata'ala ya ce muta'i san ma'ami a cikin surar da ta gabata mun ga sifofin mala'ika jibril na cewa shi abin yi mada'a ne a sama kuma amintacce ne Allah subhanahu wata'ala ya sa shi amintacce ne wanda bai rage komai a cikin wahayi kuma bai ƙara komai a ciki za mu gani a cikin wannan sura Allah subhanahu wata'ala ya ce abasa wa tawalla an ja'ahu da'a wannan za mu gani sauki da tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala ga manzan shi manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya mashi magana guda ku abasa wa tawalla an ja'aula dukkan su zargi ne ya bata ran shi ya juya baya saboda makawo ya zo shi Allah subhanahu wa ta'ala saboda tausayin shi da manzan shi da yin sauki a gare shi bai yi magana bayanin manzan Allah kai tsaye sai ya gaye ta a kan damiri na zai na wanda baya ba malaman tafsiri ne suka fassara cewa idan ne tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ke dan da allah subhanahu wata'ala ya ga dama da sai ce a basta wata wallaita ka juya baya kuma ka juya baya ka yi tukun-tukun da wuskarka wannan zai yi ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam yau amma shi ne ya yi layin kamar yaro ya layi a wurinka ko kuma wani ya layi wanda ba ka san ka nuna mashi shi ya yi layi sai ka zo kana ce mashi aka yi kaza aka yi kaza kuma ka tabbatar da shi ne wannan layi ba ɗaya yake ba daga ce mashi wani kai ne ka yi kaza ka yi kaza wannan zai sa shi ya ƙara jin nauyi na cewa ya yi abin da ba daidai ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yi ma manzon shi magana magana wanda take mai laushi magana wanda take mai sauki kuma a haka ake so duk wani mai magana duk wani mai kira ya zuwa Allah subhanahu wata'ala ya kasance Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu mahali ne na manzan Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fazzan ghaliz al-qalbi la faddu min hawli Allah subhanahu wata'ala ya ce da rahama shi ce ka kasance mai sauki a gare su da ka kasance mai kaurin halshi mai tsanani a magana da duka sun ware sun gudu sun barka babu wanda zai zauna a kusanka ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa saboda saukin manzan Allah da yanda yake rayuwa da sahabban shi har ya kai wani sarmayi ya zo yan manzan Allah yana ce mashi ya rasulullah e izinni fi zina ya manzan Allah ka yi mani izini in je in aikata zina waɗanda ke giwaye a wurin manzan Allah sun san yayi tambaya wanda bai dace ba ya zo da wani abu na ban mamaki sai suka yi mushi ta kowa ya mai tsawa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kudade shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya jashi ya mai wa'azi ya buga mai musallai ya ce kayan ra'ayi da diyarka kayan ra'ayi da mamaka kayan ra'ayi da kalmarka duka ya ce bai yarda ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi to da haka babu wanda ya yarda ayi da wani nashi ayi da wata yawar shi ko kuma a yi da mamashi ko a yi da kalmashi shi ke nan maza Allah ya mushi addu'a ka gani da maza Allah ya kasance mai kaushin harshe irin musahabban shi da shi ma ya kore shi da ba mamaki ya je ya auka da wannan zai shi ya sa wani arabi da ya zo a cikin masallaci ya yi tsari dukkan wanda ke cikin masallacin sai ya mai tsawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku tare shi har ya kare ya kare hitsarin shi manzo Allah ya umarni da a ciko su da ruwa a zuba da ya tashi sai ce wa manzo ya yi addu'a ya ce Allah ya gafarta mu shi daga shi sai annabi ya ce ka Allah ya gafarta mu kowa mu ba su ba saboda ni saboda mu'amala da magana mai daɗi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mishi Allah subhanahu wata'ala shi ma ana bai ya kyamuci ya ma manzon shi magana mubashara ta nuna mishi yayi kuma za mu gani Allah subhanahu wata'ala ya ce an ja'arul ahad tare cewa mun sani Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala tanabazu bil alqab Allah subhanahu wata'ala ya hana a dinga yi ma mutane mutane su dinga yi ma junan su sunan banza amma anan a cikin alqur'ani da girma kuma Allah subhanahu wata'ala ya kira wannan bawon da cewa ahna ya kira shi da cewa makawo wanda sanin mu ne ko da makawo ne idan ana kiran shi da makawo zace shi tana kariya bai jin daɗi ko gurgu ne in ba yanda ya iya ba ana ce mashi gurgu bejin da in mai hannu guda ne ake sifanta shi da wannan aibin gare shi bai jin daɗi amma kuma gashi Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani ya ce aljahul a'ma malamai sun ba da amsa akan wannan iskalin amsa guda ne suka ce na farko sirri na abin da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya kira shi da cewa mu kawo a cikin wannan sura saboda abin da zai sa kowa ya shige wannan mutumin ya dace a tausaya mashi lokacin da ya zo wajen manzo Allah ya kasance yana makawo da yanzu a nan wani mara ido zai shigo yana neman ya wani za ka gani mutane da dama da ke cikin masallacin nan za su yi ƙoƙarin kowa ya tashi ya kama shi saboda mi saboda tausaya mashi shi ne suka ce Allah subhanahu wata'ala ya gaye shi ne da siffar shi wanda yake da saboda ya dace a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausaya mashi shi ya yi cancanta a bashi kula da wa'anda suke zaune a gaban manzo Allah wa'anda dukansu masu gani ne suna gani da idanunsu kuma irin masu waɗannan sufofin da muke rayuwa da su ɗan abu kaɗan da ka yi musu da sarmi zuciya shi take kare zai ga dan yana kaza ne aka mai kaza dan yana makawo ne aka mai kaza zai ji a ran shi dan bai gani ne shi yasa yake ba musallama muka kyale zai ji a ran shi dan bai gani ne shi yasa yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam magana ya tale shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaye shi da siffar shi ta makawo saboda ya nuna manzan Allah wannan yayi irin wannan yayi cancanta a tausaya mu a maida hankali a wurin tarbusu da yi musu wa'azi ba waɗanda suna gani ba kuma suna da dukiya magana ta biyu kuma suka ce saboda Allah subhanahu wataala ya ƙara nuna musu ya ƙara nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ƙara nuna shi ma wannan mutumin da ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mai gani ne da ba zai zo wajen manzo Allah ba zai tsayi mishi magana ba saboda mai gani da ya zo wajen mutum ya ganshi tare da baki zai koma baya har su kare da sukin na ya taho to shi bai sani ba bai gani ba maki bejin maganar da suke kenan bai san akwai mutane ba a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya tawo kuma ya naci yake yi ta ƙara kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ya yi mishi wa'azi malamai suka ce wannan shine sirri na wanda a yasa Allah subhanahu wata'ala ya gaye shi da wani nakas da wata tawaya da ta gare shi a cikin jikin shi wanda shine makauta haka kuma faɗa Allah malaukakin sarki an ja awul a'ma malamai suka ce dalili ne akan ya halitta a yi ma mutum lakabi da wani abu wanda yake da a jikin shi ko da tawaya ne a gare shi ya ce kawai misalin a'ma makawo ke wal'a'amash duka sukofi ne na wasu wa'anda suke da wani tawaya a cikin jikinsu shi yasa za mu gani a cikin sifawar malamai da yawa za ka yi an ce rawawun a'araj an abin hurairu a'araj in ba sunan shi ba ne sifa ce ta wata tawaya da ke gare shi a cikin jikin shi malamai suka ce don haka lakari in dai ana yin shi ne don a bambance mutum ba don a aibanta shi ba to babu laifi a cikin shi kana yi ta kwatanta wa mutum wane wane ya kasa gane shi kasan in ka ce mishi wanan nan mai tsangala kawa zai gane sai ka ce mishi wanan mai tsangala kawa kayi ne don ya gane wa kake nufi ba kayi ba don ka aibanta wancan malamai suka ce wannan bai da uwa bai da laifi amma idan mutum zai yi don ya cutar da shi ya dinga shammatar shi shine Allah subhanahu wata'ala ya cewa la tanabazu bil alqab Allah subhanahu wata'ala ce kada ku dinga yi ma junan ku sunan banza tare da cewa ba su son wannan sunayen da kuke yi musu wannan shine abin da muka karanta a cikin waɗannan ayoyi masu albarka kuma yana ga anan za mu tsaya abinda muka gani daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk